أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala da ya dada mu wannan yini mai tarun albarka yinin lahadi afwan linin litinin dare na talata wanda yau yayi daidai da goma ga watan bakwai na musulunci watan rajab kenan yau hijira na da shekara 1445 daidai da 22 ga watan ɗaya na shekarar miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba ta mu ta darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawaci a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasinmu cikin littafinmu na halul masa'i littafin babban malami alhaji sa'ad bin umar sa'id ga kasar mali garin futato da kasar mali allah ta'ala ya masa rahama muna darasi cikin wannan littafi wannan zama namu na yau shine darasinmu na goma sha biyun allah yadda malam ya zayyano abubuwan da ya haramta musulmi ya aikata abin da ya shafi ƙarya da giba da annamimanci da girman kai da ujubu jiji da kai da riya da sum'a da hassada da mugunta da kallon reni wa wani da hamzu da lamzu da abasu da sukuriya duka wannan ya musu unwani guda ɗaya ya ce Allah ta'ala ya haramta wa dukkan musulmi aikata ɗaya daga cikin wannan to malam iya ɗauko su ɗaya bayan ɗaya iya bayani karatu iya shafi na 24 a littafin insha Allah can ƙarshen feji na 24 mun tsaya ƙarshen hadisin da yake cewa kullum muslim alal muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu al-bukhari wa muslim hadisin da muka tsaya na ƙarshe shine ma'aikin Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam dukkan musulmi akan musulmi haramun ne jininsa sannan haramun ne mutuncinsa sannan haramun ne dukiyarsa wannan abubuwa guda uku mun yi bayanai game da haɗarinsu domin suna cikin abubuwan da a yanzu keta alfarar masu ya zama ruwan dare cin zarafin mutum don arena ƙarfinsa ba shi da gata ko abin da ya shafi cin dukiyarsa ko abin da ya shafi zub da jininsa waɗannan abubuwa domin haɗarinsu ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam a hajjin bankwana hajjin da ita ya yi sallama da duk al'ummar duniya ya ce ala inna dima'akum wa aradakum wa amwalukum haramun alaikum a hajjin bankwana manzala sai da ya ƙidaya abubuwan da ya ce gaba ɗaya haramun ne a kawo karkaci dukiyar mutum karka zubar masa da mutunci sannan karka zubar da jininsa wannan haƙoƙi suna da girma yan uwa har in kaddara ta sa kayewa wani irin wannan to tun a duniya ku samu maslaha ka je ka nema ya yafe ma idan na biya ne ka biya shi amma matukar kan mutu da ɗayan ukun nan kanka to ka tabbatar a lahira da aikin ka na alkhairi za a biya wannan bashi sallarka azuminka zakkarka biyayya ga mahaifa tarbiyyar iyali da irin wannan ladan za a biya wanda kai wa irin wannan ko zub da mutunci ko cin dukiyarsa ko zubar da jininsa Allah ya tsare inda za mu tashi a yau shine maliki cewa wa ammal fasiqu al mutahattiku al muhajiru bi sayyi'at amma kaga fasiki fasiki a shari'a shine al-kharij an da'atillah duk mutumin da ya fice daga yi wa Allah da'a to shari'a ta mai sunan fasiki an fahimta in dai Allah ya ce a yi kace ba za ka yi ba ko Allah ya ce kada a yi kai kowane irin laifi ne to a shari'a sunanka fasiki ana fahimtar wannan fasiki shine wanda ya kiwa Allah da'a ta a yi ko kada a yi ya yi taurin kai ya yi wa Allah girman kai bisa aikata laifi da Allah ya hana shi bai halu ba ko aikata wani abu na da'a da ubangiji ya sa ya yi ko bai yi ba to wani shine fasiki mali ce shi fasiki almutahattiku wanda yake kekketa alfarmar shari'a yini almutahattiku iya kekketa alfarmar shari'a ba ruwansa da girmama nassi na alqur'ani ko na hadisi ba ruwansa da girmama aqwal na malamai abin da ya ga dama abin da ya zo bakinsa shi zai aikata shi zai faɗa shi ne almutahatiku kenan almuhajiru bi sayyi'at wanda kuma yake bayyana munanan ayyuka a fili baya jin tsoron Allah baya jin tsoron bayin Allah baya kunyan Allah baya kunyan mutane zai dinga bayyana sabo a fili a fili ba ruwansa da jin kunyar Allah ba ruwansa da ganin idan mutane ya buga wiwansa ya sha ya daga kwalbansa na giya ya sha ya shiga gidan mata ana gani ya aikata fasadi ya kama hannun wannan yarinya yayi kaza yi kaza a gaban al'umma wannan shine al-muhajir bi sayyi'at ana fahimta to duk wanda ya hada wannan abubuwan guda uku to mala yace fala gibata fi zikri ahwalihi linnas ba ba giba bane idan ka fada wa mutane halayyarsa musamman ga wanda yazo bai san halinsa ba kuma iya so ya kulla wata alaka da shi kai kuma ka riga ka san halin shi musamman a bangarori guda biyu ko harkar kasuwanci ko harkar neman aure to wannan ba giba don ka faɗa halin wannan abun wanda bai san halinsa ba an fahimta ka san shi mai irin wannan halayyar ne iya bayyana saɓan Allah iya kaza iya kaza sai ga ya gewaye ya zo unguwar ku iya neman aure an fahimta kuma ka san bai tuba ba ka san bai risina ba iyakan wannan bakatarsa dan kaje ka samu uban yarinya ka ce alga ta malam wannan wanda yake zuwa gunyan nan taka ina so a dan tsananta bincike a kansa da Allah an fahimta kaga shi ma uban in ya da hankali ya san abin da zai yau ka tsananta bincike a ka da Allah ka nemi aminai naka masu amana wanda suka san shi su baka labarin sa to dan kai haka ba giba kai ba kuma ba munafurci kai ba ko ka san mutum mai cin dukiyar mutane ne baya biyan bashi sai ya zagaya zai je wajen waɗannan kasuwa su haɗa alaƙa da shi ka san shi bai tuba wani halayyarsa ne shi kuma wannan kana da alaƙa da shi ba giba ba ne ka cewa ne wani da yake so ya zo ku ƙullau alaƙar kasuwa da shi na ga iya ɗan zuwa gunka to kai ta ka da shi ko kada ka sakar masa jiki ka ɗan yi bincike a kansa duk ɗaya daga wannan ba giba a wannan an fahimci wannan amma ka zo kawai ka zauna don ɓatanci rayuwa na mashayi ne wa na mazanaci ne da niyyar ɓatanci ta wani kuma shi ne giba in har ba ga zai alaƙanta alaƙarsa da wani ba kana tunanin zai iya cutarsa ko zai iya ha'intarsa to kuma in ka je ka zauna ka dinga ba da labarinsa kana hira kayi gibarsa an bai misalar da ke ko to shi ne ke cewa almuhatiku almuhajir bi sayyi'ati fala giba fi zikir ahwalihi linnas ba giba bane idan ka ambaci halayyarsa wa mutane saboda me li yahzaruhu domin su takaran zai shi kine li yahzaruhu domin su takaran san kada sai yayi abin da ya natsiya sannan kuma a fargaci ai na san halin sa to kaga bai ba ai ai tun kafin ya aikata lalata sai ka fada wa halin shi domin a kiyaye ai takaran shi maliki cewa wa qad jaa fil hadithi ya zo cikin hadithi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man alqa jilbabal haya an wajhihi duk wanda ya jefar da mayafin kunya daga fiskarsa fala gibata lahu to ba giba a kansa ana fahimta baya jin kunyar kowa abin da ya ga dama zai aikata to dan kaje ka faɗa wani labarinsa domin ya kiyaye shi wannan ba giba a wannan wanda ya jefar da mayafin kunya daga fiskarsa to fala gibata lahu ambatan halayyarsa a gunwa an su mutane mutanen kirki wannan ba giba bane akhrajahu ibn adi wa abu ash-shaykh an anas radiyallahu anhu na biyu a tarauna an zikir lifajir a tara'auna an zikir lifajir hatta kuhuwata ya arafahun nas yanzu a tara'auna za ku kiyaye an zikir lifajir game da ambatan fajirin mutum za ku kame bakinku an gane ko? ka san wani fajiri ne mutumin banza ne an yi wa'azi an yi wa'azi ya ƙiye daina ya ziki ne ku kame baki ku yi shuru daga mummunan halayyarsa sai malam yake cewa hatti ku wata ya arafa hunnas ku bayyana halinsa har mutane su gane shi kai in ka sani kaga zai haɗa alaƙa da wani to shari'a ta baka dama ka je ka bayyana halinsa domin a kiyaye shi a san shi domin kada yi wannan lalata din udkuruhu bima fihi hatta hatta yazhar hatta yahdharuhu an-nas malike cewa ku ambace shi da abin da yake aikatawa har mutane su yi taka tsantsan da shi wannan hadisi Imam Tabarani da Hida Ibn Hibban duka sun fito da wannan hadisi wa amman namima amma abin da yake nufi da annamima annamimanci fa hiya kashfu ma yakrahu kashfahu kashfu ma ya kara kashfuhu shi ne yaye abin da ake kyama a yayin shi ana fahimta shi ne annabimanci misali shi ɗan ya ja ƙafarka laƙaddar Allah mutum ya je ya aika wajen kuskure ko wani abu wanda ba daidai ba to kai amininsa ne ka sani an fahimta? ka san ba halayyarsa ba ne a matsayinsa na ɗan adam ba ma'asumi ba ne zai iya tsintar kansa daga irin wannan zillat ɗin zamewan ƙafa annabawa ne kaɗai ba sa wannan amma inda ɗan adam ne zai iya samun kansa a wannan yanayin a wani lokacin kai ka sani to ka je ka ɗau wannan zamiyar ƙafar tasa ka je ka dinga faɗawa mutane kuma faɗawar da kake wa mutane da niyyar ɓata shi da shafa masa bakin fenti wanda yake ganin darajarsa je kana so yau ya daina ganin darajarsa to wannan shine annamimanci an bayyana nan wannan shine ainun namima irin wannan ne manzon Allah yake cewa me irin wannan aikin ba zai shiga aljanna ba la yadkhulul jannata namam annamimi ba zai shiga aljanna ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko san ashe aikin ba karami bane ba kuma wata rana sallallahu alaihi wasallama ya fito daga gida a garin Madina ya zagaya ya wuce ta wata makabarta sai yake fadawa waɗanda suke tare da shi ma'aikin Allah ya nuna wasu kaburbura guda biyu yace wancan kaburburan yanzu haka ana musu azaba tunda wahayi ne fada masa ai an fahimta he yake cewa mayu azibani an kabir amma abin da ya sa ake musu azaban nan fa a ganin idanku ba mai girma ba ne a ganin idanku kuna ganin laifin bai kai ya kawo ba amma Allah iya fishi da irin wannan laifin har azaba yake a kansa daga cikin abin da ma'aikin Allah yake faɗa na dalilin azabtar da su a kabari sai ya ce kana ahaduhu ma yamshi bin namima ɗaya daga cikin su ya yawo da annamimanci ya ɗau maganar wannan ya kaiwa wannan dan batanci aikinsa kenan har ya mutu ko bai tuba ba sai ma'aikin Allah ya bada labari ana masa azaba a kabari ɗaya kuma baya tsarkaka daga fitsari idan ya yi fitsari baya tsayawa ya gama tsarkaka daga fitsari yake tashi guntun fitsari iya fitowa iya ɓata tufafin shi to shi ma har ya mutu bai tuba ba sai Allah yake mai azaba sanadiyar wannan ana fahimta kun ga wannan nasan hadisi ya tabbatar da wannan saboda ka mu guji annamimanci mu guji annamimanci iya sa mutum Allah ya tsine masa albarka iya sa mutum yayi mummunan ƙarshe kuma iya sa mutum kafin ya mutu sai an jarrabe shi da laifin da yafi laifin da yake bayyanawa in har wannan ƙaramin laifi yayi ko wani makaruhi ya aikata kake yadawa to kai kafin ka mutu sai an jarrabe ka da kabiyar ta zunu an fahimta duk wanda yake aibata wani musulmi dan yayi laifi ya saɗi Allah ko ba halinsa bane ya tuba amma wannan ta bada damar ci masa zarafi yada a wannan abin a cikin mutane to malamai sun ce wasu ma suna cewa hadisi ne kafin ya mutu sai an jarabe shi da laifin da ya fi wannan kuma sai ya aikata shi a rayuwar shi wannan ba karan bala'i bane ba ya kamata mu kiyaye bakunan mu yayin uwa sai malik ke cewa shine wannan kashfu ma ma yukrahu kashfuhu wa sawa'un kariha al-manqulu anhu wal manqulu ilayhi daidai ne al-manqulu anhu wanda aka ciro magana tasa kuma wal manqulu ilayhi wanda za a kai wa maganar daidai ne duka suna kyama ka san akwai wanda in ya ji wa'azi duk da da irinsu ake zuwa a kaiwa gulman kamar masu kuɗi ko 'yan siyasa in dai har wa'azi ya shige shi akwai wanda za kana ba shi labarin ma amma baya so shi dai ba shi da ƙarfin halin da zai iya koraka ko ya taka ma birki amma daga yanayin za gane baya san labarin an fahimta to wanda aka kaiwa labarin ko da baya san jin labarin kake faɗa shi kuma wanda ka ɗau labarin nasa dama baya so kaje kake faɗa to wannan shine asalin giba ke asalin namimanci kenan ana fahimta shine kariha almanqulu anhu wal marqulu ilayhi aw kariha thalith ko mai jibon da ba shi ake faɗa ba ya zo yake ji ana yi shi ma ya kyamaci ya ji din wahiya ifsha'u sirri hakan ya haɗa wani sirrin mutum ne ya haɗa asirinsa ne wa hatku sitir da kuma keta wata alfarmasa amma yi kurahu kashuhu abinda baya so wani ya gane wani laifin nasa yanzu ta kai ta kawo damuna zargin 'yan sanda da sauran jami'an tsaro da cewa suna fakewa doka ce amma ba za su yi alatin kar'ayi ba sai wanda ya kama shi kama masu tsaron hanya ko masu kula da harkokin tafiya a cikin gari da sauransu sai mutum ya fake ya ɓuya kana haura doka zai zuciya ce ka an fahimta to yanzu abin ma ya bar waɗannan ya zama jiki wannan yanzu har daga cikin mutane har ko an so daga cikin masu da'awa suna da irin wannan halin yanzu wani za a tura wa su ɗalibai su je gunga su zame ka a dinga bibiyar ka kai wai da'i a gano me laifinka shi kuma a je a faɗa masa shi kuma ya yaɗa wa duniya ta kai ta kai za ku masu irin wannan wa an so ɗaliban za zo gaban ka ba don Allah ba sai dan aje a ina ya kuskuren na hau a ina yi kuskuren balaga a ina yi kuskuren ta daliki a ina yi kuskuren kaza kawai aikinsu kenan kuma wasu turo su ake yi abin mamaki jiya jiya ko shekaran jiya akwai ɗaya daga cikin malamai na garin ma cikin wani da shi yake cewa wallahi abin mamaki akwai wani da suke magana malami ne har limamin juma'a ne ma yake cewa a zamanin an baka da yan gulma ai za a dinga ci da rawan malami ne boye wai malami ne hamin bari iya hawa juma'a wai a wannan zamani in baka da yan gulma ai za a gama da kai wace halalacewar ta kai haka kai da ka zo mai tsawatarwa akan wannan mai tsawatarwa mai nuna kuduwa hasana amma kai ne zaka ke fadar wannan magana dan baka da imani baka da tsoron Allah Allah ta'ala kiyaye saboda ka irin wannan sunanan sun bazu a cikin al'umma har ma wa'ansu da shaidan ya fi ƙarfinsu daga cikin masu da'awa sun da irin wannan musibar sun ratayewa kansu maliki shi wa ƙalar Allah ta'ala Allah ta'ala yake faɗa cikin littafi mai tsarki wala tuqi'a kulla hallafin mahin hammazin masha'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim Allah ta'ala yake cewa wala tuqi'a karka yi da'a kulla hallafin ga dukkan wani mai rantsarantsan fajirci rantsuwa ta ba gaira ba dalili rantsarantsi na kin Allah da kin gaskiya da fajirci to dukkan mai wannan rantsuwar manzon Allah ya ce ba kai ba shi karka masa da'a mahin wulakantacce hammazin mai hamzu ya fice masha'in binamim mai yawo da annamimanci duk ba kai ba shi yayin naka harkar kai taka harkar manna illil khair wata siffa ta su ne mai hana alkhair duk inda ya ji za a yi alkhairi to sai ya yi ƙoƙarin ya hana in zai iya mu'tadin Allah ke ce ɗan ta'adda ne iya wuce gona da iri sannan kuma a fim mai yawan zunubi ne wasu malamai sun ce wannan aya ta sauka ne akan wani kafiri a maka lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce masa Walid bin al-Mughira wasu malaman tafsiri sun ce a kansa ta sauka amma malaman usulu suna cewa al'ibratu li umumi lafzi la bi khususi sabab abin kula da irin wannan sakon na qur'ani umumul lafzi din lafazin me yake fada an gane ko me dalilin Allah ya ambaci wannan sufofin me ƙarshen wanda ya siffanta da su shine abin da kai mai sauraro za ka kula ba wai akan wani ta sauka akan wani ta sauka ba a kai dai ka kiyaye karka jefa kanka cikin wannan musiba an fahimta karka zamto mai yawan rantsuwa karka zamto mai hamzu mai yafe ya fice da kibce karka zama annanimi karka zama dan ta'adda karka zama mai hana alkhairi duk wannan siffofi ne wanda Allah baya su ka yi ƙoƙarin kame kanka da kiyayewa suratul qalam aya mai namba ta goma sha biyu wa fil hadisi ya zo cikin hadisi annan nabiya alaihi salatu wassalam ma'aiki sallallahu alaihi wassalam ƙayyace la ya dukkulul jannata nan mam annamimi ba zai higa aljanna ba mai ɗaukan maganar wani ya kaiwa wandan ɓatanci ma'aikin allah ke ce bai shiga aljanna kuma hadisi ne mai namba ta ɗaya ma domin bukari da muslim sun rawaito shi al-bukhari wa muslim hadisi ne ingantacce babu wata shakka kan wannan hadisi an bayyanta kun ga manzon Allah ne faɗi wannan da kansa yi kuma la yadi qanil hawa baya faɗar magana ta sarrai duk annani ne ka tausaya masa wallahi in ya mutu iya wannan harkar bai tuba ba tun balintarsa to ma'aikin Allah ce ba shi ba higa aljanna tunda mai aljanna ne ce ba zai shiga ba kuma aljanna ba ta gidansu ba ce ko yawa ba ta babansa ba ce mu dan gyara lafazin ko ba ta babansa ba ce balantana ya ce zai shiga do to wanda ya halicci aljanna ya ce ba zai shiga ba in kuma iya da wata hanya karfa-karfa da zai heje shiga ta ra'ayi wannan ya zama ruwan dare ga mutane a yau da wahala ka yi harka hudda da mutane goma in ka ba su fuska ba a samu biyu ko uku ne ya kawo maganar wani ba musamman a ce kai Allah ya ma wata bai wata arziki ko mulki ko wani abu saboda duk wanda Allah ya masa fatahi Allah ya buɗe harkokinsa yake lidin da jama'a gunsa to babban bala'in da zai tare shine tare giba ya tare almimanci duk wani wanda ya tsugunna zai baka labarin wani ko a waya ce ka taka masa burki ka ce a'a ba na son jin wannan maganar ai wani a'a ba na son ji domin yanda annamimanci fa ya shiga cikin mutane fa a yau mutum ne zai zo fagunka kada wallahi ma kai dukansa ba abin da ya ba daɗi wallahi wallahi abin da ya ba daɗi wallahi to ah to ka ce ba daɗi dokar ka faɗa min shi ne ba ba daɗi ba ya ba da dokar ka faɗa mu in ka bayi fuska iya ba daɗi ba daɗi din nan wallahi wani ɗan uwa ne wallahi ɗan uwa ne ba kana nan kana nan wallahi abin da ya ba daɗin ji wallahi daga ka ɗan bayi fuska ai kaza kaza ka yi buɗe ma bakin magana amma da kan zai wallahi ba daɗi to da kajuwan nan to shari ne zai biyo baya ba daɗi eh to karka faɗa ni ma ba na san jin ba daɗi ka toshe masa baki amma har in kana jin irin waɗannan wallahi tallahi kai ma za ka halaka wallahi da kai da su ɗin duk ba za ku wani a gaban Allah ba ka yi ƙoƙarin kame kunnenka ai Allah a ƙur'ani suratul isra ya ce inna sam'a wal basra wal fu'ada kul ula'ika kana annu mas'ula ya kaga wannan jin wallahi sai Allah matambaya a kansa me ka kade kunne ka ji dan me ka ji da wata manufa ka ji da wata niyya ka ji duk abin da ka ji fa inna sam'a duk abin da ka ji da kunnenka ka shirye amsa tambaya akan sagun Allah ka san dai gulma Allah ba zai barka ba annamimanci ka ji annamimanci Allah ba zai barka ba an bayyanta saboda ka yasa Allah yake cewa wa iza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi idan ana annamimanci ana gulma abu baka ikon hanawa to tayi gabar gon kawai ta shiga da biyarka shine fa'arid anhum ka kauda kai daga su ba za ka dawo ba har sai sun daina an kama wani zancen na halal sai ka naka zauna amma har in baka da ikon hanawa to ba dalili bane ka zauna ana gulma a ka ce ai ba kai kake yi ba ba dalili bane in kana da ikon hanawa hana in baka da iko ta yi gabar wasu gun ina kawai abin da shari'a ta baka kenan saboda ka mu kiyaye da wannan maliki cewa hadisin iya cikin bukari kuma iya cikin sahih muslim wa qala alaihi salatu wassalam wa qala rahimahullah malan Allah ya masa rahama yake cewa wa yahrumu alaihi al-kibru wal ujubu mukallafi an haramta masa girman kai ana ganewa wal ujubu da jiji da kai wal riya da riya was sum'a da sum'a wal hasad da hasada wal bugdu da mugunta duka wannan haramun ne akun musulmi ya aikata su haramun ne an san dai girman kai ko shine hadisi yace gamdun nas wa batrul haq re da mutane da kuma kin karbar gaskiya inda girman kai duk mutumin da ga ba a iya ba faɗa mai gaskiya to ya dau sufar girman kai mutumin da yake rena mutane baya ganin kowa da daraja to shi ma ya haɗa siffofin girman kai kenan gamɗun nasi wa batsarul haƙ in karɓar gaskiya da rena mutane wanda shi ne girman kai in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ujibu kuma shi ne Allah ma wata baiwa kana tinƙaho da baiwar ilimi Allah ya baka dukiya Allah ya baka kuɗi wannan mulki Allah ya baka ya zamto wannan baiwar da Allah ya ma dalilinta kana yi wa mutane kallon banza wani ne ujibu ƙarfi ne Allah ya baka lafiya ce ka dinga doro cikin mutane wanda shi ne ujubu an bayimta in Allah ya baka ni'ima abinda zai ɗaure ni'ima shi ne tawazi'u ka ƙasƙantar da kanka ka fawwala Allah ne baka ba don kafa ƙarfin kowa ba to idan kai wannan ka ɗaure ni'imar ba za ta gudu ba kuma sai Allah ya sa ka amfani ta ka albarkace ta amma har in ujubu ya shigo ma dan Allah ya ma kuɗi kana kallon mutane a banza dan Allah ya ma ilimi kana kallon kowa jahili to babu shakka ba za ka wange lafiya ba ana fahimta wariya ariya kuma shi ne ka yi abu wanda Allah ya ce ai a nemi lada kuma kana yi da mutane sai ba aiki ne Allah kaɗai ake nufa da aikin sai kuma a zuciyar kana nufin Allah da wani ko kana nufin wa'ansu ya ba ma wani shi ne riya suma kuma bayan ka yi aikin ka lafiya sannan kuma ka zo kana ba da labari don a yaba ma ka yi aikin fa ya wuce amma ka zo kana ba da labari don aibe ka akan aiki shi ma wani yi ne suma hasada kuma an sani ko shi ne burin wata ni'ima da Allah yi wa wani bawansa ta kauce kullum a ranka ba ka so ka gawa da cikin ni'ima da kwanciyar hankali da walwala ba ka so to shi kuma wannan wanda ake yi wa ya kwantar da hankalinsa yadda ka san shuka a mata ban ruwa a sa mata taki to haka ne har ma masu hikima suna ce in ba a ma hasada ba za ka ci gaba kuma gaskiya ne domin hasadar da ake ma kamar Allah ake cewa Allah wannan halittar taka da kai ba na son ta ba ba na so shi kuma Allah iya sa kayansa kuma gaskiya ba kuma babu wanda ba zai taba zama lafiya a duniya ba kuma mai hasada shi Allah kullun a cikin baza alkhairi yake Allah ba marauci bane to shi ko mai hasada baya san alkhairi ka kullun da bakin ciki zai kwana yi Allah kullun mamakon alkhairi yake saukarwa ga wanda yaso a cikin bayansa amma shi ko mahasabi baya san alkhairi ana fahimta in ya ga alkhairi baya so kuma Allah shine mai azutawa a kullun kaga bayan da za a iya zauna lafiya yasa Imam Al-Hasan Al-Basri yake cewa la ara zalimu ashbaha bil mazlumin al-hasib yace ban taba ganin azzalimi wanda yake kama da wanda aka zalunta kamar mai hasada ba shi ne fa azzalimin amma yayi kama da wanda aka zalunta in hasada ta ci mutun ta ci karfin sa wallahi za ga wani har kamar bashi da lafiya zai ya ga wani da tafkekin riga ya ga wani da mota ya ga wani da gida ya ga wani da kaza wallahi in ya iya ganin wani sai ya zama kamar zazzabi ya rufe shi hatta kura za ga yanayi kaga yayi kama da wanda aka zalunta kuma shine azzalimin kai masu hikima sun ce wallahi akwai mai hasada da in ya ga wata ni'ima a gun wani arannan arannan kam dan gida zai kuma har zazzabi ya rufe shi domin tsabar bala'i Allah ya raba mu da hasada ko bayan wannan musibar ta rahin zaman lafiya da rahin kwanciyar hankali da kunar rai babban bala'i kuma tana cinye ma'aikin ka na lada ma'aikin Allah yana cewa alhasad ta akulul hasanati kama ta'kulu narul halaba ita hasada tana cinye kyawun ayyukan kamar yadda wuta take cinye kirare saboda ka ake yi hasada bala'i ce sannan walbu gudu mugunta kana ganin wani abu zai cutar ba za ka yi alatin ba shi ma wannan siffa ce wanda Allah ta'ala ya ce a kiyaye ta karka siffantu da ita amal kiburu wal ujubu malai ke cewa kaga girman kai da jiji da kai fali qaulihi ta'ala Allah ta'ala yake faɗa innal ladina kafaru ko kuma innal ladina kadzabu bi ayatina waɗannan da suka karyata ayoyin mu inji Allah wastakbaru anha suka yi girman kai game da ayoyin mu Allah ya ce la tufattahu lahum abwabus samai ba za a taɓa buɗe musu ƙofofin sama ba wannan sun ce iya da ma'ana guda biyu dukkan wani aikin alkhairi sama ake yi da shi Allah ya karba domin ya ce wal amalu salihu yarfa'u to din mai girman kai da ƙareta ayan Allah to aikinsa ba zai sama ba an bayyanta kuma sama shine gun aikin karɓar aikin mutanen kirki ma'ana ta biyu la tufattahu lahum abwabus sama' din ran mutumin kirki idan mala'iku sun ɗauke sama suke da shi to shi ma duk ran mai girman kai idan an ɗauke shi in aka yi sama ba ƙofa da zai gida da ƙasa da shi kun ga ai ba gara ba ɗaya mai kyau a ciki in aikinka bai je sama bai karɓo ba in ranka bai yi sama ba to ba zai tafi aljanna ba to duk mai girman kai da ƙare tayoyin Allah to Allah ya ce la tufattahu lahum abwabu sama sannan wala yadkhuluna aljanna ba za su yi ga aljanna ba idan kiyama ta tsaya hatta ya lija aljamal fi samil khiyab har sai ya lija aljamal wannan iya da fassara guda biyu shi ma aljamalu idan mun dau fassara ta baki da baki shine raqumi amma malaman tafsiri sun ce ba raqumi yake rubi ba aljamalu shine irin tifkekkiyar igiyar daure shanu din nan irin murtikekkiyar igiyar nan ita ce aljamal an bayyanta to in kaga mai girman kai in kaga mai karyata ayan Allah ya shiga aljanna har sai in wannan igiyar daure shanun za a sata fitar cikin allura an bayyanta hatta ya rijal jamal fi sammil qiyam sammil qiyam ne kofar allura a ɗauko igiya murtikekiya ta ɗore bijiman shanu a ce sai an sata ta cikin allura zai yi Allah da kina yake mana Allah da iya buga misali yake wannan kaga kina yace ta har abada kina abin ba zai yi ba to mai girman kai da mai ta ayan Allah to ba su ba higa aljanna har abada kina sai da ka san ba wata hikima da za su saka cusa igiyan daure shanu ta allura ta fata ba zai yi ba saboda ka kaga kenan mai girman kai ba zai higa aljanna ba shine ya ta yarda ta yarda jamalu fi samil qiyas Allah yake cewa wa kazalika najzil mujrimin haka nan muke sakayya ga mujriman mutane lahum min jahannama mihad suna da shimfida irin ta wuta mihad shine shimfida an gane ku waja'alna al-layla libasan waja'alna an-nahara ma'ashan ku can ya ce menene al-arda mihadan ku a ƙasa ya sanya ta zama shimfida to suna da shimfida amma irin ta wutar jahannama wa min fawqihim ghawash suna da rufi a samansu amma shi ma rufin da wutar jihannama ne wa kazalika najzi zalimin Allah ya ci haka nan muke wa azzalimai sakamako Allah ta'ala ya tsare mu wa fil hadisi ya zo cikin hadisi annahu alaihi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law lam tudhnibu ba dan kuna yin zunubi ba ba dan kuna saban Allah ba kuna zunubai inji manzon Allah lakashitu alaikum ma huwa akbaru minhu da na jiye muku tsoron abin da yafi zunubi hadari a gun Allah da na tsorace muku hadarin da yafi zunubi kaman zaka ce wannan wanne ne ku ya rasulullah sai ya ce huwal ujubhi ne jiji da kai kamar jiji da kai zunubi ne da ƙari kenan tunda manzon Allah ya ce ba dan kuna zunubi ba da na tsoratar muku da abin da yafi zunubi ma illa shine al'ujubu ujiji da kai rawahul bazzar imam al-bazzar ya fito da shi la yadkhulul janna man kana fi qalbi misqalu dharra min kibrin ma'aiki yake cewa sallallahu alaihi wasallam ba zai higa aljanna ba wanda akwai daidai kwayan zarra na girman kai a cikin zuciyarsa duk wanda yake da ƙwayan zarra na girman kai ƙarewa ƙanƙanta kenan a zuciyar mutum a ce akwai girman kai komin ƙanƙantarsa kuma ya mutu da shi to ma'aikin Allah ce ba zai ga aljanna ba rawahu muslim wa tirmidhi imam muslim da imam tirmidhi sun fito da hadisi wa amar riya'u wa sum'a amma riya da kuma sum'a fa riya'u ita riya injimala iqa'u qurba yaqsidu biha an-nas aw yaqsidu biha Allah wa nas ma'an ita riya ne iqa'ul qurba al'urba shi ne aikin neman kusanci ka aikata wani neman wa aikin neman kusanci ga Allah ne ƙurba an gane ko aikata wani aiki neman kusanci amma ya kasu bi hannas a wannan aikin niyyar ka mutane su gani kamar ka yi sadaka ka yi kyauta ka yi karatun ƙur'ani ka yi ta sallah ka yi kaza amma nufin ka zuciyarka mutane su ganka su yaba ma wannan shi ne riya iqa'ul qurba yaqsur biha nas wani aiki da ake dan Allah dan neman kusancin Allah amma kai a zuciyarka kana idan aibe ka ne dan Allah jiwa ne ganka dan honorable ne ganka dan suwana su ganka dan kaza kaza kaza a ganka a to duk wahala aikin kai kai ko karatun qur'ani ne in dai da wannan niyyar kake yin sa wallahi baka da lada an gane ko kana cikin karatu kaga wani ka canja murya a shikenan ka bata ya zama delete all ba ka da ladan ko kwabo a gun Allah akwai wani malami yake ba mu labari cewa wani dattijon malami yake faɗa musu daga cikin magabata akwai wani bawan Allah da Allah ya masa arzikin ƙiyamun lai da ƙur'ani duk dare iya ƙiyamun lai iya karanta ƙur'ani baya kwana uku zai katama kullum haka yake to sai wata rana shedan ya kama ziyara kun san kullum fa sai kuna neman tsari ga shedan din nan tunda ta qur'ani Allah ya ce za ku karanta yi ku nemi tsarin Allah daga shedan to sai ya ji motsin makocinsa zai tashi kamar an bude kofa a gidan makocinsa iya normal karatunsa daga jin motsin makocinsa ko ya canja murya a zuciyarsa makocinsa ya ji wannan karatun nasa haka ya tsarɗirsa a zuciyarsa an bayyanta to sai mafarki da yi mafarki kiyama ta tsaya sai aka je gunda Allah ya ce a je masu saukan ƙura'ani je su karɓar sakamakon saƙon da ya je sai aka kama yi sakamakon duk saukar da ya ta ƙura'ani amma akwai ɗaya wanda ba ta cika ba akwai ɗaya mai giɓi a ciki sai ce ah ya duk wani a cikin wannan kuma da gibi sai yake bace labarin ai rana kaza da kaza kana sallah kana karanta qur'ani makocinka ya tashi sai ka canja murya dan ya ji to iya wannan abin da kai dan makocinka ji ne aka kwashi Allah baya son sa Allah baya so an bayyana to duk abin da zaka yi ka tsarkake niyyar kai dan Allah kawai shi wanda kake dan shi din ba abin da zai yi ma kuma sharin riya wanda kake dan shi din ma ba wa maki hankalinsa baya gun wallahi hankalinsa baya kanka in dan kasuwa ne hili safa zane ma kwalwarsa ta dame shi lissafin sai yake yi ba ta kai yake yi ba sallan ma dan dole yake yi kawai dan kana ce bai sallah ba ne an gane ko in dan siyasa ne dama gashi nan abuja yake tunawa da sauran kujerarsa kawai kai ba a gabansa kake ba kuma ya zaka bata lokaci a kansa kana yin abin da shi a tunani ma a tunani ma baka yake tunanawa ba amma kai asara aikinka ka rushe shi a banza dobi kuma kaddara ma ya ji eh in yace kai wani ka iya to kuma sai me za a lika ma wannan iyawar ya goshi kai na yawa da ita ya sama Abubakar Mamur gumi Allah ya ji kansa yace kai me da awa ka dauye ban mutane da kushen su duk ɗaya ne a gunka a yabe ka a kushe ma in dai ka san gaskiya kake ka dauke su ɗaya ne yaban me zai ma ne kushen ko mai zai yi ma ba abin da za su yi ma kai dai fatan ka Allah ya karba Allah ya yaba shi ne abin da kake bukata kawai ka kiyaye harkar son burge mutane yan duniya su suke abu don burge mutane yan balle yan rawa ne makaɗa ne dama su wani dan duniya suke kayan su amma kai harkarka ta Allah ce harkarka ta lahira ce karka yadda ka ɓata kanka ka ɓata ladanka akan wani manzon Allah hadisin Aliyu dan Abi Talib Allah ya kare dare yake cewa mutum ɗaya mutum ɗaya ya gane kuskure dalilinka ya daina wannan kuskura to yafi a cika ma duniya da dukkan wata kadara mai tsada a baka wani dalilin ka ya gyara tsarki da bai iya ba wani dalilin ka ya gyara alwala da bai iya ba wani dalilin ka ya gyara kaza da kuskure yake yi dalilin ka wani ya gyara kaza da kuskure yake bai san kable ba da bai san ba'adi ba bai san kaza ba bai san kaza ba dalilin ka ya gyara to manzon Allah ce ladan da Allah zai baka yafi a cika ma duniya da dukkan wata kadara mai tsada a lokacin a baka yanzu akwai mai kudin da ya mallaki duniya ne akwai a ce duk kadarar duniya nan ta sai akwai shi babu to kai Allah ya ce akwai yanayin da zaka mallaki fadin duniya nan da kadarar duniya gare ai ka mai kudin makin kuma kai ladanka idan an je lahira kudi ba zai sai ba yawma la yanfa umalun wala banun ladan da zaka je da lahira kudin ba zai sai ba Allah yake cewa wanda zai tafi wuta a lahira law anna ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu labtadawi Allah yace da duk duniyar nan tasa ce da wata duniyar daban bayan wannan Allah yace ko da zai bayar bai isa ya fanshe shi daga wutar ba ba zai fanshe shi ba kaga yayi kudin Allah ya da amfani maki ai da amfani saboda ka kiyaye idan da'awa kake idan aikin alkhairi kake ka kiyaye ka sa niyyar Allah da ikilasi da tsarkake niyya kai dan Allah in kana yi dan Allah wani zo ki ya ce kaza kaza kaza kai dai zuciyar ka sa abin da kake yi ba ruwanka da wani mai surutu amma kai abin da niyyar wai a yabe ka kai wai da niyyar a jinjina ma kai wai da niyyar a ce ma mai kokari to babu shakka shi dan ya ziyarce ka Allah ta'ala ya tsare to manzo Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam a la yadkhulul janna ko kuma ita riya ita ce ka nifaci wani aiki da ake dan Allah amma ya kasur biha nas aw ya kasur biha Allah wan nas ma'an ko kuma kai biyu kana nufin Allah kana nufin mutana shi ma dole yace fal awwal riya al ikhlas ta farko ita ce riyar ikhlasi ma'ana ka rasa ikhlasi aiki ka kenan kai tsaye kai dan mutane su yabe ka to kwata kwata ka korewa kanka ikhlasi wasani riyar shirk ta biyu kuma riyar tarayya kenan ka tiwa Allah tarayya da wani a cikin aikinsa wasum'a ita kuma sum'a kilafu riya sabanin riya ce ita li'anna sum'a ita kuma sum'a an ya amala al-abdu khalisan bawa Allah ya taimake shi lokacin da zai aikin yi kyakkyawan niyya yayi da ikhlasi amma summa yukbi summa yukbira bihi an-nas sannan kuma yazo ki bi mutane labari kamar ran talata kamar gobe misali ka je kasuwa ko kuma aiki ana dan gengidi a wani yaya ai ka san je litinin mun yi azumi wallahi to me wa zaka faɗa wa ku wani ya kake gengidi ka san da daddare na wallahi na dan samu wata awa biyu haka na dan abin nan to ga gwani da sum'a bayan kai abin ka lafiya kalau kuma ka zo kana bada labari ko kuma ka wani yawo wani ya wuce haka da wata yar gari ko wata yar jamfa mai kyau a wani wani wani wallahi ni ne da bashi wannan gayan ba kaga lokacin da ka bar lafiya ka ka bayar amma kuma ka zo kana bada labari bayan abin ya wuce to wannan shine sum'a wanda shi ma hadari ne kuma iya cin abin da ke rusa aiki gaba daya an fahimta shine kai aikin ga lafiya kalau sannan ka zo kana ba mutane labari li gharir ta'zimil khalq domin niyyar mutane su girma ka kai wani ai masu kokari ne ai har yanzu kana kiyamul layli har yanzu kana zama litinin da alhamis a mai kokari ne kai to shi kenan magana ta kare kuma ladan ka yaji wani hawihi da abin da ya kama da wannan mimma yuridu biya suma mimma yuridu biya suma da kuma dukkan irin wata ma'ana da yake biya suma bayan wannan ma'ana din qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake faɗa cikin alqur'ani mai girma fawailun lil musallin bone na azaba ya tabbata ga masu sallah allazina hum an salatihim sahun wanda suke wargi da wasanni cikin sallolinsu allazina hum yuraquna sune masu yi da mutane su gani masu nuna mutane aikin su kenan ana fahimta wa an jundub bin abdullah radiyallahu anhuma da da su annan nabiya sallallahu alaihi wasallama yake cewa annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama'a sama'a Allahu bih duk wanda yi dan ya ji da mutane a yakinsa to shi ke na iya wani jin Allah zai bar shi da shi ka yi dan mutane su ji ka su yaba ma to iya kala dan kafin Allah ke an fahimta ine sama Allahu bi da wannan Allah zai ma sakamako ba zai ba kala da ba ke wa man yura'i yura'i Allah bi duk wanda yi riya to shi ma Allah sakamakon riya zai ba shi ba shi da wani ladagun Allah subhanahu wataala rawahu al-bukhari wa muslim ai in zahar amalahu linnasi idan shi mutum ya bayyana wa mutane aikinsa azharahu Allah azhara Allah niyyatahu alfasida fi amalihi yawm alqiyama Allah zai bayyana mummunan niyyarsa akan aikinsa a ranar alqiyama wa fadahu ala ru'usil ashhad sannan kuma Allah ya wulakanta shi Allah ya kunyata shi a dukkan taron halittu ranar alqiyama ga wana wana wani ya yi aiki don ni amma kuma ba ne yi wa aikin ba wani suwa ne yi wa Allah ya kunyata shi ana fahimta? Allah ta'ala ya kunyata shi kaga mai riya iya cikin mutanen da Allah zai kunyata su a filin alkiyama lahira Allah ya tsare mu amma alhasdu wal bughdu amma ita hasada da ko mugunta fal hasdu ita hasada in ma tamanni alƙalbu zawalin na'ima an mahasu ko dai zuciyar mai hasadar ta yi burin gushewar ni'ima kan wanda yake wa hasadar zuciyarka ba ta san ta ganye da alkhairi zuciyarka ba ta san ta ya ci gaba an fahimta wannan shine kashin farko daga cikin kashe-kashen hasada wattisariha bil hasid kuma shi mai hasadar idan ni'imar ta gushe ta dawo gare shi idan mukami ne ke ma hasada so yake a cire ka dora shi idan kuɗi ne so yake su bar gunsu su dawo gunka a bayanta in ilimi ne a ilimi kam ya san ƙarya yake yi sai dai wani abu ka amma ko giyarwa ke yake sha ya san ilimin ka ba zai ta yi goma kansa bai isa ba amma mulki zai iya yi kuɗi ma zai iya yi ana fahimta shine ittisalihu bil hasid ya dawo ya samu shi wanda yake yin hasada din na farko kenan wa imma tamani alqalb ko dai kuma zuciyar mai hasadar ta buraci zawalin ni'imati anil mahsud ta buraci gushewar ni'ima kan wanda yake wa hasada wa illam yattasil bil hasidi ko da shi mai hasada ba zai samu ba irin tabare kowa ya rasa din nan sai yake cewa hu ashadduhuma wannan kuma ya fi tsanani dama an ce hasara tana da matakai guda uku matakin farko ka ga wani Allah ya masa kaza kaza kaza ne ni'imar duniya kai ma kana so Allah ya ma ba tare da ya kwace masa ba idan ma hasara ce wannan ka roki Allah mai mai ka ga gadin gida da rasa was'alullaha min fadli ka roki Allah falan shi Allah imin kaza imin kaza ba tare da kace irin nawa ne biyu ne manzan Allah ce ya halatta ka ce Allah ya ma irin nawa ne wani Allah mai karatun Kur'ani ilimi iya ta ba da karatu dare da rana to ya halatta ka ce Allah ka min ni'imar karatu irin ta wanda ne aiki irin nasa an ce ya halatta kai wannan ko dukiya ga mai aiki da dukiyarsa da alkhairi ya gina ya taimaki can ya ba da can ya ba da can ka ce Allah ka min arziki irin wannan nawa ne dan ne aikin alkhairi irin nawa ne ya halatta amma in ban da wani ba inda ya halatta ka ce amma irin na wani bai halatta ba a bayyanta to idan wani Allah ya masa ni'ima kake so kai ma Allah ya ma irin tasa in dai ba wannan biyun bane to ita ma hasada ce ta biyu ka buraci ni'imar da Allah ya yi wa wane Allah ya kwace ni'imar ta dawo gonka a bayyanta wannan ita ce mai mataki ta fi wacce tsanani wacce tafi wannan ta biyun tsarni kuma shine Allah ya masa ni'ima kai kana burin ni'iman nan ta gushe daga gunsa ko zabba za ta dagunka ba yan taɓare kowa ya rasa dinnan to wannan shine mafi tsinuwa a cikin masu hasada shine mala ce wa huwa ashaddu huma wannan yafi kowa tsari a cikin mahasada ya ganka da ni'ima to shi ba ma so yake Allah ya kwato ya kama ba a so yake karasa ko da ba zai samu ba bakin mahasadi kenan wa min shari hasidin iza hasada an gane ko ku dinga karanta falaki da nasi tana maganin masu hasada malik ya cewa wal bugdu ita ko mugunta huwa al gishu wal ghil shine wani ɓoye ha'inci da kuma gilli wani mummunan kulli a zuciya wadda gaina da algillu da addagina duk kusan ma'anarsu ɗaya ƙudire mummuna a zuciyar game da wani wa hubbun isali darar ila akika kuma ka dinga san wata cutar samu ɗan'uwanka ka dinga haƙon wani bala'i ya sauka gare shi ko da ka ga wata musiba ta doso shi to ba za ka yi alatin ɗinsa ba wannan shi ne albukudu an fahimci wannan falkaslata ne zamimata ne mala ya ce kunga wannan kasla guda biyu da hassada da kuma mugunta ɗin nan su ne ɗabi'u guda biyu ababen zargi muharramata ne an haramta yinsu ko su fantuwa da su bilkita biyu suna wal ijima ƙwar'ani ya haramta hasada ya haramta mugunta sunna ta haramta hasada ta haramta mugunta hakanin ijima'in malamai ya haramta hasada ya haramta mugunta an fahimta? waƙala ta'ala Allah ta'ala yake faɗa a ƙwar'ani an yi hasudunan nasa alama a tahumullahu mai fadle shin kuna yi wa mutane hasada ne akan abin da Allah ya ba su daga farin lassa? a ce duk wanda kake wa hasada kamar kana ganin laifin Allah ne me yasa Allah ya masa kaza wakala Allah yake cewa wa min sharri hasidin iza hasad ka roki Allah tsarin mai hasada a lokacin da yake hasadarsa suratul falaq wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd kar ku dinga burin fallar da Allah ya wa junanku junanku kar ka dinga burin ni'imar wani kai maka sami irin da kar kai wani ita ma hasada ce وقال ونزعنا ما في صدورهم من غل اكوانا على سرر متقابلين game da 'yan aljanna Allah yake cewa za mu cire dukkan wani mummunan kudiri a zuciyarsu wata da haushin wani wata mugunta wata kaza duk 'yan aljanna Allah zai cire wani daga zuciyarsu ikiwana za zama 'yan uwan juna ala surdin mutaqabilin suna kan gadajensu kowa iya fuskantar kowa a gidan aljanna Allah ya samu da cikin su to tunda mun zo gabar aljanna sai mu tsaya anan Allah ta'ala ya samu na cinyan aljanna Allah ta'ala ya raba mu da hasada Allah ya raba mu da mugunta Allah ya raba mu da dukkan wani mummunan dabi'a ya raba lalabi Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka ji kanmu ka ji kan mahaifanmu Allah ka ji kanmu ka ji kan mahaifanmu Allah ka samu lafiya mu wani lafiya Allah ka shirye da mu da zuriyar mu ya Allah ka dora mu ta farki madidici ya rabbal alamin Allah duk masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka taimake su masu yi mana zagon ƙasa a duk inda suke Allah ta'ala kai mana maganin su Allah ta'ala muna roƙonka dukkan wanda yake daga addini da kuma da dukiyarsa da lokacinsa Allah ka agaza masa Allah ka taimake shi da yin zagon ƙasa kuma Allah ta'ala kai mana maganin sa marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya ƴan midiyar mu Allah ta'ala ka taimake su ka ƙara musu buɗe rayuwar su da sauran mahalatta wannan masalla wannan maktaba Allah ka mai da kowa gidansa lafiya dukkan bukatunmu da muka sa gaba a gun Allah Allah ya biya mana Allah ta'ala ya sami lafiya mu wani lafiya akwai wani ɗaya daga cikin aminanmu Alhaji Abba mai yadi wanda yake nan kasuwar famfo nan fantami to shi ma ma'abocin wannan da'awar ne duk inda muke iya tare da mu yanzu ma haka yana da tare da mu muna masa don Allah ta'ala ya ƙara masa albarka Allah ya sa alkhairi cikin kasuwancin su da sauran rayuwarsu gaba ɗaya da mu gaba ɗaya Allah ta'ala ya samu lafiya mu wani lafiya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته